بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce wadda ta daidai da shida ga watan juma'a saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da ashirin ga watan mai shekara ta 2010 wannan shine kasar na uku daga cikin jeren giyar karatun littafin risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatunmu da ya gabata mun ainihin wato ɗauko daga cikin gabar da yake cewa wa alam anna khairal qulubi aw aha lil khairi muka je muka yi nisa har muka shiga cikin babi na gaba sai lokaci ya ƙure mana ba tare da mun maimaito karatun gaba ɗaya ba don haka a yanzu za mu maimaito gaba ɗaya sa'an nan sai mu ɗora daga sharhin inda muka kwana insha Allah to bismillah mana yace wa alam ka sani ya kai mai saurare أن خير القلوب mafi alherin zukata au'aha lil khairi ita ce wadda ta tattaro alkhairi wa arjal qulubi lil khairi kuma zuciyar da aka fi sa wa ran alheri للخير وأرجى القلوب للخير كما زوج يرد أك في الصاوران الخير ما لم يسبق الشر إليه ita ce wadda sharri bai riga ya shige ta ba wa arjal qulubi lil khairi zukatan da aka fi sa wa ran alkhairi malam yasbiqi sharru ilaihi su ne zukatan da sharri bai riga ya shige su ba وأولى ما عني به الناصحون mafificin abin da masu nasiha suka fi ba da muhimmanci wa ragiba fi ajrihin ragibun kuma masu kwaɗayin lada ke kwaɗayin ladan shi إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين شدد الهيري زواج زكاة يا أم مؤمني شدد الهيري زواج زكاة يا أم مؤمنين ليرسخ فيها ليرسخ فيها دومين الهيري ينسو أتكنسو domin alkhairin ya yi zurfi a cikinsu liyar sahafiha domin alherin ya yi zurfi a cikinsu watan bihuhum ala ma'alimin diyana da kuma faɗakar da su akan ilmomi na addini watan bihuhum ala ma'alimin diyana da kuma faɗakar da su a bisa ilmomi na addini wa hududi shari'a da iyakokin shari'a liyurabu alaiha don su saba da su liyurabu alaiha don su saba da su don su saba da su wa ma alaihim an ta'taqidahu min ad-din qulubuhum
وما عليهم أن تعتقدهم من الدين قلوبهم wa ma alaihim an ta'taqidahu min ad-din qulubuhum وما عليهم أن تعتقدهم من الدين قلوبهم A- da kuma karantar da su abubuwan da ya wajaba zukatansu su ƙudurce su da kuma karantar da su abubuwan da ya zama da su kudurce shi da kuma karantar da su abubuwan da ya wajaba zukatansu su ƙudurce su da kuma karantar da su abubuwan da ya wajaba bukatar su kudurce shi wato mai yiwa a larabcin baka ji kalmar wajaba ba ne ai a larabci akwai kalmomin da baka jin su amma a ma'anance suna nan cewa alaihim din nan wa ma alaihim to duk inda kaji an ce wa alaika kaza to wajibi ne in ku kaji an ce wa laka to ba wajibi bane don haka wa ma alaihim an ta'taqidahu min ad-din qulubuhum وما عليهم أن تعتقدهم من الدين قلوبهم da kuma s- karantar da su abubuwan da ya wajaba zukatansu su ƙudurce su na addini da kuma karantar da su abubuwan da ya wajaba bukatar su kudurce shi na addini wa ta'mala bihi jawarihuhum wa ta'amala bihi jawarihum gaɓoɓinsu kuma su yi aiki da su gaɓoɓinsu kuma su yi aiki da su fa innahu ruwiya fa innahu ruwiya domin kuwa an ruwaito
وأرويت anna ta'lima sigari li kitabillah أن تعليم الصغار لكتاب الله karantar da yara ƙanana littafin Allah أن تدار أمامنا لكتاب الله yutfi'u ghadaballahi يؤثر غضب الله yana huce fushin Allah ينام جمشم الله wa anna ta'lima shay'i fi sigari وأن تعليم الشيء في الصغر kuma karantar da abu a halin ƙuruciya وأن تدار أهل القرطية kan naqshi fil hajari كالنقش بالعدل kamar zane ne akan dutse كما الزعيم أهل الوجه wa qad massaltu laka min zalika وقد مثلت لك من ذلك to ko da ba qur'ani kuke karanta ba jama'a ku tuna larabci ne kuke karanta yana daga cikin sakacin da muke yi makharijul huruf da kuma aswatul huruf kaka ce masaltu wa qad masaltu ka karanta shi yadda yake wa qad masaltu وقد مثلت wa qad masaltu وقد مثلت wa qad masaltu laka min zalika وقد مثلت لك من ذلك haƙiƙa na buga maka misalin waɗannan abubuwan حقيقة لا تدامك مثال وأن أبوه ma yantafi'una insha Allahu bi hifzihi ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه waɗanda za su amfana in Allah ya so da haddace shi وأن لا تأمرنا إن شاء الله يا سلام نجيه wa yashrufuna bi ilmihi ويشركون بعلمه kuma za su samu ɗaukaka da sanin shi ولا تسام توكك على سميه wa yas'aduna bi i'tiqadihi ويسعدون باعتقاده kuma za su samu arziki da ƙudurce shi ولا تسام أرضه لقد الجيش wal amali bihi والعمل به da kuma aiki da shi وأيدي يشيء wa qad jaa وقد جاء haƙiƙa hadisi ya zo حقيقة حديث يارو an yi umaru bis salati li sab'i sinina أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين cewar a umarce su da yin sallah in sun kai shekara bakwai cewa umarce su da yin sallah in sun kai shekara bakwai wa yudrabu alaiha li ashirin wai rabu alaiha da ashirin a buge su kuma game da yin ta in sun kai shekara goma abu ne su kuma game da yin in sun kai shekara goma wa yufarraqa bainahum fil mabaji'i wai farrafa bainahum bil mabadi wa yufarraqa bainahum fil mabaji'i wai farrafa bainahum bil mabadi kuma a raba tsakaninsu a wurin makwantai kuma a raba tsakanin shafukan makwantai faka zalika haka zalika to haka kuma to haka kuma yambaghi an yu'allamu yanbaghi an yu'allam ya kamata a karantar da su ya kamata a karantar da su ma faradallahu alal ibadi ma faraba Allahu ala al-ibadi abubuwan da Allah ya farlanta wa bayi abubuwan da Allah ya farlanta wa bayi min qaulin wa amalin min qawli wa amali na magana da aiki na magana da aiki qabla bulughihim qawla qulubihim kafin balagarsu kafin balagarsu liyatiya alaihimul bulugh ليأتي عليهم البلوغ domin balaga ta zo ta same su ومن بلغ تبوت خميس wa qad tamakkana zalika min qulubihim وقد تمكن ذلك من قلوبهم haƙiƙa hakan ya samu zama a zukatansu حقيقة حكم يا سامزما أزكاتنس wa sakanat ilaihi anfusuhum وسكنت إليه أنفسهم kuma rayukansu sun natsu da su أولئك رسول سنة رسول wa anisat bima ya'maluna bihi min zalika jawarihuhum وأنست بما يعملون به من ذلك جوارهم kuma gaɓoɓinsu sun natsu da abubuwan da suke aikatawa وتقول رسول سنة لأبوهم التي أيكتاها وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا haƙiƙa Allah mai tsarki ya farlanta wa zuciya wani aiki حقيقة الله من تنكية ومن وزوجيا والعيد min al-i'tiqadati من الاعتقادات game da aƙidoji والعيد wa alal jawarihi zahira وعلى الجوارح الظاهرة su kuma gaɓoɓi na sarari ومدعو إلى شر amalan min at-ta'at عملا من الطاعات Allah ya wajabta musu aiki na da'a ألا يا وجدت مصعيدي لها sa'ufas wa sa'ufassilu laka وسأفصل لك to zan yi maka bayani dalla dalla أسلمك بياني دلا دلا ma sharattu laka zikrahu ما شربت لك ذكره abubuwan da na sharɗanta maka ambatansu أبوه أنت بشر أنت مك أم بدرس baban baban بابا بابا babi babi بادي بادي ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى ليقرب من فهم تعلمه إن شاء الله تعالى ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى ليقرب من فهم متعلمه إن شاء الله تعالى domin ya yi sauƙin fahimta ga masu koyon shi in Allah maɗaukakin sarki ya so.
domin ya yi sauƙin fahimta ga masu koyon shi in Allah madaukakin sarki ya so Wa iyahu nastakhiru wa iyyahu nasta'inu Allah kaɗai muke neman zaɓi a wurin shi, Allah kadai muke neman zaɓi a wurin shi, wa bihi nasta'inu wani nasta'in, a wurin Allah kaɗai muke neman taimako, a wurin Allah kadai muke neman taimako, wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
babu dabara babu ƙarfi ga kowa sai a wurin Allah maɗaukaki mai girma Babu dabara babu ƙarfi da kuma wurin Allah madaukaki ne girma.
wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.
Allah ya daɗin tsiwa ga shugabanmu annabi muhammadu Allah ya kashin tsira da shugaban mu annabi Muhammad nabiyihi nabiyi annabin Allah annabin Allah wa alihi wa alihi da mutan gidan shi da mutan gidan shi wa sahbihi wa sahbihi da sahabban shi da sahabbai shi wa sallama tasliman kasira wa sallama tasliman kafira Allah ya ƙara musu aminci mai yawa Allah ya kara musu aminci mai yawa babu ma tantiqu bihil alsina ba ma nan ke kuɗi alsina babin da ke bayanin abubuwan da harsuna ke furtawa babu da ke bayanin abin abubuwan da harsuna ke mutawa babin da ke bayanin abubuwan da harsuna ke furtawa babin da ke bayanin abubuwan da harsuna ke furtawa wa ta'taqiduhul af'ida wata ta ke dubul afila kuma zukata ke kudurce shi wasu ta ke kudurce shi min wajibi umurid diyanat wajibin umurin diyana na wajibin al'amuran addini na wajibin al'amuran addini min zalika min zalika daga cikinsu daga cikinsu al'imanu bil qalbi al'imani bil qalbi akwai yadda da Allah da zuci akwai yarda da Allah da zuci wan nutqu bil lisani wannan bil lisani da kuma furtawa da harshe da kuma furtawa da harshe anna Allah ilahun wahidun أن الله إله واحد lallai Allah abin bauta ɗaya ne لله الله أبن بوتاتين la ilaha ghairuhu لا إله غيره babu wani abin bautawa in ba shi ba باب ولا أبن بوتا وإن شيبا wala shabiha lahu ولا شبيه له babu wanda ya kama da shi باب وليه كما تشي wala nazira lahu ولا نظير له babu wanda yake da matsayi irin nashi باب وليه كما تشي الناشي wala walada lahu ولا ولد له ba shi da ɗa باشرة wala walida lahu ولا والد له kuma ba shi da uba مباشرة wala sahibata lahu ولا صاحبة له ba shi da abu ba shi da mata ba shi da mata wala sharika lahu wala sharika lahu kuma ba shi da abokin tarayya kuma ba shi da abokin tarayya laysa li awwaliyatihi ibtida laisa li awwaliyati ibtida farkon shi bai da farko farkon shi ne da farko wala li akhiriyatihi inqiba wala li akhiriyati ibtida ƙarshen shi kuma bai karewa karshen shi kuma bai karewa la yablughu kunha sifatihi alwasifun la yablughukum asfarin wasifu la yablughu kunha sifatihi alwasifun la yablughukum asfarin wasifu masu siffantawa ba sa iya kaiwa matuƙa wajen siffanta shi masu siffantawa ba sa iya kaiwa matuƙa wajen siffanta shi ولا يحيط بأمره المتفكرون ولا يحيط بأمره متفكرون ولا يحيط بأمره المتفكرون ولا يحيط بأمره متفكرون masu tunani ba sa iya tuna dukkanin al'amarin shi ما سناني فاساتي سناني فمن الأمر يعتبر المتفكرون بآياته يعتبر المتفكرون بآياته masu tunani suna tunanin ayoyin Allah ne ما سناني سناني آيوي الله ولا يتفكرون في مائية ذاته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ba sa tunani game da asalin zatin shi فاساتناني كما لأسد ذاته wannan wurin asali yakan zo da bugu biyu a risala ko ka ga ma'iya ko ka ga mahiya duk ɗaya ne kowanne ba kuskure ba ne saboda asalin kalmar daga ma'u ce to ita kuma kalmar ma'u asalinta a larabci mauhu ne mauhu to in ka ce ma'u ma'u guda ɗaya kenan ruwa kaji alhamza ta fito to asalin wannan alhamzar mauhu ce ha ce amma sai ta juye ta zama ma'u abinda kuma ya kawo haka shine alaƙar fataha da alhamza alaƙar fataha da alhamza ta fi alaƙa fiye da ainihin wato wawun da alhamza don haka mahu mahu da ya koma ma to sai koma u to lokacin da zaka mai da kalmar ta zama jam'i shine me miyahu to sai ka ji wannan ha'un ta sake dawowa miyahu ruwa in an samu ruwa nau'i nau'i to in aka tashi aka mai da asalin kalmar kuma ta zama siffa sai ka sake jin wannan ha ta fito ko kuma ita a'un din a batta ita ce ko a ce ma'iya ko a ce mahiya don haka wata nuska ta risala tun da daɗewa muna karatu risala na kan gaya mutane haka wata nuska wani zai ga tashi ta zo da mahiya wani kuma zai ga tashi ta zo da ma'iya duk daidai ne abin da ake nufi shine asali kawai wato abin da wannan kalmar take cewa masu tunani idan suna son ainihin wato gano Allah akwai shi ko babu ba wai suna yin irin yadda fir'auna yake yi ba ne fir'auna saboda ɗan siyasa ne mayaudari ya san haƙiƙa ne akwai Allah amma sai ƙoƙarin kaɗa hankalin mutane da cewa ya haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attala ila ilahi musa wa inni la adhunnuhu kadhiba ya kai haman ka gina mini bene in taka leƙo sama ko zan gano ainihin sabubban da za su taimake ni in gano ubangijin musa don ina zaton ƙarya ike yi fir'auna ya san an hau saman ba za a ga allah ba amma ya haka ne don ya kaɗa hankalin jama'a aka gina benen kuma ya hau bai gani ba sai dawo ya ce dama na gaya muku jama'a ƙarya ne to wannan kun ga yaudara ce irin ta 'yan siyasa abin da ka san ba zai yiwu ba eh ka ce za ka yi mutane misali za ka yi musu famfan tuwo ina fata an gane wanda kawai da sun bude tuwo zai rinka fitowa kaga an san ba zai yi ba amma kawai sai a faɗa haka asali masu tunani hanyar da suke bi su gane akwai Allah ko babu suna bin hanya ne ta hankali wadda da haka kuma ke gano hankali misali yanzu dukkan gaɓoɓin ɗan adam ba inda za a yanka ka ga ga wata na'ura ko ga wata gaba a jikin ɗan adam sunanta hankali amma kuma in bai da hankali ya ake ganewa ta wajen ayyukan shi na wauta da na rashin hankali haka in kana son gano akwai Allah ba wai za ka yi neman zatin Allah ba ba za ka gan shi ba kamar yadda ba za ka gani hankali ba za ka ga hankali a jika ba amma za ka ga aikin hankali ko ya sa ka yadda akwai hankali to ka duba wannan sama da ya ce rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha ya ce shi ya ɗaga waɗannan sammai fa ba sama ɗaya ba ya ce ba tare da wasu gimshikai da kuke ganin su ba to sai ka dubi irin wannan shine afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat ku dubi sama yadda aka shimfiɗa ta ku dubi duwatsu yadda aka ajiye su ku dubi yadda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa ƙasa ku dubi yadda Allah ya halicci raƙumi to waɗannan abubuwan shine mala yake cewa ya atajirul mutafakkiruna masu tunani suna lura ne da ayatihi da ayoyin Allah su ne halittun Allah wala ya tafakkaruna fi ma iyati zatihi ba sa yin tunani game da gano haƙiƙanin zatin shi domin ya zo cikin hadisin da muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shedan zai zo wa ɗaya daga cikin ku ya ce kaza Allah ya halicce shi kaza Allah ya halicce shi to shi Allah wane ne ya halicce shi yace to in ka ji ka fara kaiwa wannan gargara sai ka fara cewa amantu billahi rabba wa bi muhammadin rasula ko kuma wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula sannan wa bil islami dina na yi imani da Allah shine Ubangiji Muhammad annabin Allah ne sannan musulunci shine addini wannan shine zikirin da zaka yi da zaka kori shaidan a wannan hali to idan kun gane wannan jama'a dama mun ɗauko sharhin waɗannan gaɓoɓi ne fa sai lokaci ya ƙure mana mun zo daidai wala wala da lahu cewa Allah maɗaukakin sarki ba shi da ɗa wato aƙida ta kore ɗa ga Allah maɗaukakin sarki idan ba a manta ba mun yi magana a kanta a makon da ya gabata jama'a hakika ne na ɗauko mana irin ƙungiyoyi da addinai da suka ƙudurce cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa har na ɗauko mana wani tarihi wanda nake so a yau zan sake ɗauko shi a takaice in ƙarasa muku shi shine ya aka yi a yau a duniya kiristoci su ne suka fi shahara da cewa Allah yana da ɗa na ce wannan wata aƙida ce wadda bata zo musu cikin addinin ba ta samu karɓuwa ta samu zama har a tsari na gwamnati sai bayan shekara ɗari uku da ainihin ɗauke annabi isa a wani taro da aka samu shi taron nicaea nicaea ɗin wani gari ne a cikin ƙasar turkiya ta yanzu wadda ainihin aka samu wani sarki na ƙasar constantinople constantinople ɗin ita ce turki a yanzu shi wannan sarki asalin shi ba ma guje ne wanda a aƙida shi ya yarda komai allah ne to a can kuma roma wato a garin su annabi isa alaihi salatu wassalam ana can ana fama da wani fitsararren ba yahude shi kuma wanda ya taso yana ta kashe mabiya addinin annabi isa alaihi salatu wassalam wannan ainihin wato ba yahude shi ne aka fi sani da ainihin wato paul wannan ba yahude da aka fi sani da paul ko bulus da hausa bayan ya jikkata kisan da yake wa yahudawa sai ya ainihin dawo wurin mabiya annabi isa ya ce to yanzu ya tuba ya gane laifin da yake yi ba daidai ba ne a lokacin nan babu annabi isa an ɗauke shi babban sahabi shine barnabe wato barnabas wanda ma'anar shine bawan allah sai kuma ƙananan matasa waɗanda su ne irin su matiyu da sauransu sahabban annabi isa waɗanda suka shahara guda goma sha biyu to da tafiya ta tafi ta tafi ta tafi ta tafi sai matiyu ya fara gano akwai makirci a shigowar addinin annabi isa da wannan bulus yayi don haka sai rashin jituwa sai ta rinka haɗa su ga su a majalisar barnabas ana ɗaukan karatu amma matiyu bai amince da ainihin paul ba ran nan kuwa sai paul ya fara bayyana wata aƙida cewa allah yana da ɗa isa allah ne Allah ɗayan alloli ne guda uku wanda Isa na ɗaya daga cikinsu sannan sai shi Allah da kowa ya sani sai kuma mala'ika Jibril ko kuma ita kanta Maryam. Matthew ya cewa Barnabas kaga abin da na jiya mana tsoro gashi nan mutumin nan ya fara bayyanawa. To ashe a daidai wannan lokaci ya yi raraka ta ƙarƙashin ƙasa a cikin mabiyan annabi Isa a ɓoye. don haka daidai sanda za a fito da bayyana cewa wannan mutumin ya zo da muguwar aƙida ashe yana da mabiya waɗanda suka yarda cewa Allah yana da ɗa ko kuma Allah ɗayan alloli ne uku a wannan lokacin rikici ya taso sai suka yi shawarar cewa a je a kai kuka zuwa ga ainihin sarki Constantine shi ko sarki Constantine dama akwai haɗin baki mai ƙarfi tsakanin shi da Paul idan wannan rikici ya taso za a kai mishi shari'a to sai mu tsaya mu yi nazari jama'a mu gane rashin hankalin da ya faru tun a lokacin nan wallahu alam shin ba yadda za su yi ne ko kuwa hankalin ne ya ɓace musu yaushe ne kai da ka yadda Allah ɗaya ne kana rikici da wanda ke cewa Allah uku ne wanda ke cewa Allah ɗaya ne ɗin nan shi ne sahabin wannan annabi wanda ke cewa Allah uku ne a wannan addini bai zauna da wannan annabi ba sai a matsayin annabi da kafiri to yaushe kuma za a ce rikici ya haɗa ku da shi da yake sabon tuba ne da kai da kake cikin addinin tun da aka fara shi sai kuma ku tafi wani wani wanda yadda duk abin da ke duniyan nan Allah ne a ce shi ne zai raba muku gaddama daga nan ne kuskuren da ya samu waɗanda ya samu ya samu a cikin asalin addinin annabi isa da suka je aka zauna sarki constantine ya ce to fatawar shi ita ce za a tattara dukkanin ainihin anajil domin abin da ke faruwa jama'a za ku gani kowa yana rubuta injila ne sai ka ji ya ce according to according to wannan ya rubuta injila sai ce kamar yadda wane yake ruwaito ta ko kamar yadda wane yake ganin ya kamata to shi paul da yake bai zauna da annabi isa ba a cikin ainihin wato surar farko aya ta farko ta ainihin littafin shi bishara daga paul ko daga bulus abin da yake cewa yayin da na ga masu rubutu suna ta rubutawa ni kuma ne mafarki da kai ka umarce ni in rubuta ya kai Theophilus wato annabi isa shine nema na yunkurin na tashi na rubuta wato wannan jumla kun san shi babul yana da wani uslubi na magana kamar yadda qur'ani yake da uslubi na magana domin asali dukkan su littattafai ne na Allah duk da wannan Allah ya tsare shi wancan kuma karfi sun gurbata shi yanzu wannan ayar in ka fahimci yadda bible ke magana ka fahimci magana mai tsawo a cikin ta shine na farko dai dukkan sauran almajiran annabi isa suna rubuta hadisai ne da ayoyin da suka ji daga annabi isa kai tsaye shi ko da yake bai ga annabi isa ba sai a matsayin yana kafiri to amma yanzu a yadda ya ce ya tuba to yanzu a mafarki ne ya ga annabi isa sai ya tashi ya rubuta shine sai yake cewa shine sai ya rubuta ta wai da umarnin da annabi isa ya bashi a cikin mafarki to sai a cikinta ne aka samu cewa Allah uku ne Allah na da ɗaya na da sau sai rikici ya ɓarke to da rikici ya ɓarke aka je sarki Constantine ya ce idan an yadda da hukuncin shi aka ce an yadda ya ce to kowa ya kawo injilar da ke hannun shi kowa ya kawo aka tattara su sai aka tara su aka zuba su a wani daro sai aka kife su sai aka ce idan gari ya wa'aye wadda aka gani a sama wato ko ta fito da kanta koya aka yi dai ta dawo sama dai tana saman daron nan sauran suna ciki to ita ce riwayar da Allah yadda da ita duk kun yadda suka ce duk sun yadda shikenan gari na wayewa sai aka ga wannan ta Paul mai cewa Allah ɗaya ce ita ce ainihin Allah uku ce ita ce a sama shikenan sai sarki ya ce to don haka doka ta tabbata yanzu Allah uku ne kuma dama romania da roma da sauran kasashe duk inda ka sani a ƙarƙashin mulkin shi suke suna ƙarƙashin sarki sarkin constantiniya to yanzu kenan doka za ta je har zuwa ga garin su annabi isa da sauran gaurukan da su barnaba suke zaune cewa duk wanda ya ce allah ɗaya ne to na ɗaya ya zama abin da suke kira apocrypha apocrypha su ne kamar 'yan tawaye ko ka ce 'yan boko haram a yanzu ko ka ce hawarijawa na ɗaya kenan na biyu za a kashe shi a gicciye shi ko a ƙona gawar shi sannan za a ƙona wannan littafin nashi duk jama'a kun ji wannan hukunci eto kowa ya tafi shi kenan ku sai suka tafi su waɗannan suna ta ainihin tsalle suna ihu suna murna yanzu sun yi nasara akan cewa abin da suka tabbatar na aƙida ɗin nan ya tabbata cewa shine abin da yake daidai cewa Allah uku ne to sai aka fara kama mabiyan annabi isa na gaskiya ana kashewa masu aƙida cewa Allah ɗaya ne wannan shi ya kai su barnabas da matthew da sauransu su gudun hijira suka tafi su dai an samu gawarsu kamar yadda aka nuna cewa ana ganin wasu 'yan ta'adda ko 'yan fashe su kashe su wannan ya faru shekara ɗari uku bayan ɗauke annabi isa alaihi salatu wassalam a garin nicaea shi yasa ake kiran shi taron nicaea the conference of nicaea idan ka buga a kan intanet ka sa the conference of nicaea haka kawai ya isa cikakken tarihin nan da nake ɗakuwa fiye da haka ma zai zo maka shikenan tafiya da ta tafi a haka sai littafi ya gurɓace to waɗancan littattafai na su Matthew da sauran mabiya waɗanda suka yadda Allah ɗaya ne sai aka sa musu littattafan apocrypha sai aka ci gaba da buga bible haka sai a buga shi asali ga riwayoyin da suka yadda cewa Allah uku ne sai kuma ainihin a buga tare da haka sai a buga da bugun da yake tabbatar da wata riwayar tasu ku duba yanzu kamar wannan ainihin version na bible yanzu kamar wannan da aka tashi buga shi da hausa sai aka sa littafi mai tsarki duk da apocrypha wato mai tsarkin dai shine wanda ke cewa Allah uku ne apocryphon kuma su ne littattafan da ke tabbatar da cewa Allah ɗaya ne to sai su buga su gaba ɗaya ga su haka ake sai da su in ka tashi sayan su a haka za ka ainihin siye su wannan fassara hausa ce to da tafiya ta tafiya sai aka samu sarki james king james na ingila uban sarauniyar ingila ta yanzu da ya tashi sai tattara masana daga ɓangarori mabambanta na duniya aka haɗu aka yi aikin rubutawa tacewa da tantance bible wannan nuska ita ce aka sawa king james version to wannan nuska king james version ita ce ainihin nuskar da duk wani kirista da ke duniya a yau yawaye gari ya ganta domin ita ce wadda ta fito daga ingila manya-manyan masana ne a ingila aka tara su suka yi aikin ainihin wato rubuta ta amma bayan tafiya ta yi tafiya a 1940s wato wajen 1945 zuwa 46 sai manya-manyan masana na dukkanin kungiyoyin kiristoci gaba ɗaya suka haɗu a kan cewa this version is bad suka ce wannan bugu lalatacce ne suka ce akwai technical errors akwai kurakurai waɗanda suka shafi haƙƙin Allah da sunaye da kuma mutuncin annabawan Allah a ƙarƙashin haka sai suka ce ba su yadda wannan ya ci gaba da zama madogara ga kiristocin duniya ba duk kiristoci sun gamsu da haka amma ina so ku gane wannan king james version daga jikin shi ne aka yi wannan fassara kun ganta gata alkitabul muqaddas ta larabci daga jikinta ne aka yi kenan yanzu tunda this version is bad to this translation is bad together with it wannan ya ɓaci to wanda aka fassaro daga jikin shi ma kun gabatacce ne sannan sai ka sake bugowa wannan na hausan shi ma daga jikin wancan aka yi kaga shi ma dan uwan ɗayan ne to sa'an nan sai ka sake tafiya ka sake tafiya ga sabuwar fassara da suka yi har sabuwar fassara da suka sake bugawa duk daga jikin shi ne kun ga duk suna tare kenan haka suka ci gaba da buga shi waɗannan sababbi ne kwanan nan ma aka shigo da su Najeriya ga su kun gani ga shi Holy Bible Reference Edition to nan ga wannan Personal Size Giant Reference Bible duk ga su nan duk wannan King James Version ne kuma dukkansu tare da wancan taro da suka yi yau shekara kusan 65 kenan ko 1945 66 ko a 45 eh 65 tare da wannan taro da suka yi wanda suka kondemin wannan bashin amma kun ga sun ci gaba da buga shi abin da yasa na zo muku da waɗannan waɗannan sababbin bugu ne da aka yi su kwanan nan ƙwarai da gaske amma fa ba abin da ya sha bamban da asalin King James version din nan da suka ce sun yi condemning to haka mutanen nan ainihin suke da wannan rudani suna nan da suka tashi suka fitar da sabon bugu gashi sabon bugun da suka fitar gashi sai suka ce the bible revised standard version yanzu wannan bugu ita ce nuskar da aka gyara to amma in ka tambaye su daga ina ne kuka amfani da gyaran daga ina kuka samo gyaran a'a wannan din lalataccen shine ake karantawa sai a datse nan sai a jona nan a datse nan a jona nan yanzu jama'a idan aka rubuta qur'ani kamar yaro ya rubuta qur'ani a gaban malami alaramma idan aka zo gyara daga ina ne ake gyaro shi wannan da aka yi kurakuran rubuta shi daga asalin wanda yake daidai wanda ana da shi to yanzu su ba su da wanda yake daidai din sai dai an karanta sai wani ya ce ina ganin wannan magana bata dace ba a dan gijayayya tukuna sannan sai a rubuta a ce to me ya dace wajen kawo me ya dace din wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shine zaka ga koda wajen fassara sai ga a coci ɗaya kowa yana rike da bible amma nuskar da shi faston yake karantawa ba ita ce nuskar da take hannun kowa ba akwai wata kalma a cikin waccan nuskar wadda tana canza ma'anar jumlar da take cikin waccan nuskar waɗannan su ne ainihin bible jama'a shi ne kuma tarihin rudanin da ya samu bible to da aka tafi a haka ana nan kuma sai rikice taso a america cewa 'yan mata suka ce yaushe za a ce ga kuma bible amma kullum yana cewa son of god ɗan allah shi allah bai da 'ya ne to america fa ba gari ne na nuna bambanci ba akwai gender sensitivity tun da kuwa haka ne to dole ne masana su koma su zauna su yi taro domin a fitar da cewa Allah yana da 'ya'ya mata kamar yadda ake jin Allah yana da ɗa namiji sannan kamar yadda ake jin God the father to ana son a ji goddess the mother Allahnya ta mace malamai masana suka ce to ai haka Allah ya saukar sanatoci da 'yan house of reps a america suka ce musu a'a nan kasar demokuraɗiyya ce don haka kowa sai ya samu yanci mata sun ce ba su da yanci in an je coci sai dai su ji ana son of god ba a taba cewa daughter of god ba sun ce in sun je coci sai dai su ji ana cewa god the father ba su taba jin an ce goddess the mother ba don haka dole ne ku je ku sanya za ku yi suka je suka haɗu da manyan malamai masana na harshen turanci aka zauna aka duddubi abubuwan sai aka canza shine sai aka fitar da wannan the holy bible gashi an american translation wannan fassara ce ba america ya fassara kaga akwai matsala kenan demokuraɗiyya ta shigo cikin wannan fata an gane jama'a waɗannan su ne takaitattun tarihin da suka faru suka kai ga kiristoci yau suka wayi gari a duniya sun fi kowa yaɗa wannan muguwar aƙida ta cewa allah maɗaukakin sarki yana da ɗa to allah ya kiyaye a nan da wani malami wanda balarabe ne dr abdulrazak ibn abdulmajid ya rubuta littafi mujalladi biyu ya sanya wa littafin masadirun nasraniya dirasa wa naqad wato masadir ina ne kiristoci suke samo addininsu da littattafai da ina suke samo maganganu mafarki ko kaji kawai mutum yana zaune sai ka ji yayi wani haki ya rufe ido ya ce ruhu mai tsarki ya bushe ni shikenan da zarar ruhu mai tsarkin wai ma'ana Allah ya shiga jikin shi ko kuma mala'ika jibril ya shiga jikin shi to duk abin da ya ji tunani a wannan lokaci ko ya faɗa sai a ce ai kenan ya faɗi da bakin Allah ne ina fata an gane wannan aqida ita ke kira aqida hulul ko tana daga cikin hanyoyin da suke samo shari'a ko kuma mutum ya tashi ya bacci kawai gari ya waye sai ce God spoke to me yesternight he said that each and every one of you should provide a head of cow wai Allah ya magana da ni garan jiya ce kowa sai ya kawo baiko na saniya a yau kuma shi kenan fa za su ce eh Allah ne ya mishi wahayi jiya sai ce he is a prophet of God shi annabin Allah ne to irin waɗannan masadir to su ne malamin ne ya zauna ya tattauna haka nan sannan kuma wani malami ya zo ya nazari akan wata mas'ala mai girma ita ce qira'atun fil kitabil muqaddas ta'ammulatun fi kutubil anajil wato abubuwan lura da ke cikin ainihin gospels waɗanda suke cikin waɗannan littafai da kiristoci suke hujja da su sannan sai kuma wani malamin da ya zo shi kuwa sai ya ce alkutubu samawiya shurutu sihatiha wa shurutu sihatiha wato littattafan da Allah ya saukar da su daga sama waɗanne sharuɗa ake bi kafin a tabbatar da dangancin su ga Allah madaukakin sarki waɗannan din na kawo mana ne jama'a don ku gane ya aka yi addinin su ya lalace kuma kusan waɗannan irin hanyoyin da addinin su ya lalace su ne a yau wasu mutane suke ƙoƙarin su kawo mana a cikin addini su kuma ce za su zama maɓuɓɓuga ko kuma madogara na addini mutum ya tashi bacci ya ce an gaya mishi kaza ko ya gani a mafarki kuma ya kafa shari'a da haka ko kuma haka siddan sai ku ga mutum kawai ya rufe ido yana fari haka yana fari haka shikenan sai ce istahallafi rab ubangiji ya shiga jikina irin waɗannan aƙidoji su ne aƙidojin su hallaj waɗannan irin aƙidoji su ne aƙidojin su ibnu arabi aƙidoji ne waɗanda suke kafirta dukkanin mai imani sannan irin su ja'ad ɗan durham su kuma suka zo da aƙidoji irin na yahudawa cikin addinin musulunci ba yahudai shi kuma shine yake inkarin abubuwan da suka tabbata a cikin addini jiham ɗan durham wani fitsararre ne da ya zo ya ce shi musulmi ne amma ya zo ya ce sam Allah madaukakin sarki bai ɗauki annabi Ibrahim a matsayin Khalil ba Allah bai ɗauki Idris a matsayin maɗaukaki ba duk abubuwan nan dai da Allah ya tabbata a Ƙur'ani ya musu shi a kama shi a kashe shi Allah madaukakin sarki ya taimaka to ina so mu sake biyo ainihin wasu gaɓoɓi waɗanda misali daga ciki a inda malam yake cewa wala shabiha lahu wala nadhira lahu shabih shine kama irin ta fuska ko kama irin ta halitta to Allah madaukakin sarki ba shi da shabihi sannan bai da wanda yake nazir misali yanzu zaka samu gwamnan jiha in ya sauka wata jiha akwai wani gwamna irin shi zaka samu shugaban kasa idan ya sauka a wata kasa akwai shugaban kasa irin shi ko to babu inda Allah madaukakin sarki yake da nazir babu wani wanda yake matsayin su ɗaya da Allah to sannan sai sahiba Allah ba shi da mata domin bukatuwa zuwa ga mace kamar bukatuwa ce zuwa ga uba ko ɗa bukatuwa ke sawa ita kuwa bukatuwa abin da ke kawo ta shine na ƙasa sannan Allah bai da abokin tarayya a cikin ayyukan shi Allah bai da abokin tarayya a wajen ayyukan ibada da kai za ka yi mishi sannan Allah yana da wasu sunaye da siffofi waɗanda shi kaɗai yake da su babu wanda yake da irinsu to sannan sai malam ya kawo wata jumla da cewa laisa li awwaliyati ibtida' farkon Allah bai da farko abin da wannan magana take cewa kenan Allah bai da farko tunda an ce farkon wai in kana tunanin farkon Allah to sai aka ce shi farkon bai da farko to me yake nufi kenan bai da farko domin duk wani mutum yana da farko misali haihuwa ba ita ce farko ba haihuwa mataki ne na zuwa duniya amma halitta ita ce farko to sanda Allah ya halicce ka shine farkon ka to me farkon ita halittar farkon halitta ita ce alƙalam da Allah ya fara halitta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan alƙalami da ke rubutu wanda Allah yake cewa nun wal qalami to kaga ashe halitta ka kai dan adam ta biyo bayan halittun wasu abubuwa ne da aka yi ko to halitta na da farko kenan to amma shi Allah farkon nashi to bai da farko to kenan babu farkon sannan wala li akhiriyatihi karshen Allah kuma bai da inqiba bai da karewa kenan babu ƙarshen tun da duk wani ƙarshe to yana ƙarewa ko to ƙarshen Allah bai da ƙarewa to babu ƙarshen kenan balle ƙare sannan dukkanin bayanin da masu siffanta Allah suka yi ba za su iya kaiwa matuƙa wajen ainihin wato siffanta shi ba sai dai su siffanta shi kaɗai da kalmomin da ya siffanta kanshi da su ku kiyaye wannan jama'a duk yadda ka taƙarƙare wajen ka yabi Allah da wasu kalmomi naka ƙarshe ma su zama na ƙasa don haka ka ɗibo kalmomin da ya yabi kanshi da su sai ka yabe shi da su masu tunani ba sa iya ainihin kewaye duk abin da ya shafi Allah maɗaukakin sarki misali akwai wanda za ka iya tsayawa ka yi kyakkyawan tunani game da shi kuma ya zama duk iya abin da ka tuno ɗin nan shine iyaka shi ma tunanin shi kun san yakan faru haka duk iya abin da ya sani shine ka tuna to game da Allah baka isa ba baka isa duk tunaninka da kaifin hankalinka da zurfin tunanin ba ka iya tuno komai game da Allah shine sai ka wannan jumla wadda ne mana bayani to a yau za mu ci gaba da karatu daga inda yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a bayi ba sa iya kewaye komai na ilimin Allah sai dai abin da Allah ya so wato ba zai yi duk abin da Allah ya sani to bayi sun sani ba ba zai taba yiwa ba amma ku duba isu isu bayi fa duk abin da wani ya sani za a samu wani ya san shi ya mata haka ko to su kuwa bayi ba za su iya sanin komai game da ilimin Allah ba sai abin da Allah ya so su sani shine Allah yake cewa annabin shi wanda ya fi kowa daraja sanu ƙuri'uka salatansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai karatun da yake ba za ka manta ba sai abin da Allah ya so ka manta wato zaunar da karatun ma a cikin kwakwalwarka abin da Allah ya so ya bari shi yake bari abin da ya so ka manta sai ka manta shi to wanda yake da wannan siffar a kanka me ka isa ka sani game da shi gaba daya baka isa ba wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda kursiyun Allah kursiyu din kamar yadda malamai suka fassara irin su Abdullahi dan Abbasin daga cikin sahabbai ita ce idda Allah madaukakin sarki yake ajiye kafafuwan shi to wannan kursiyu din kawai girmanta da za a ajiye ta to ta yalwaci ainihin wato sammai da ƙasa wala ya uduhu hifzuhuma amma kuma kiyaye sammai da ƙasa ɗin baya gagara Allah wa huwa aliyu Allah shine al-ali madaukaki al-azim kuma Allah madaukakin sarki shine babba wannan ainihin wato ita ce ko kuma wani bangare ne na daga cikin ainihin wato abin nan ayatul kursi ko idan kuka duba ta zo ne da tsarkake Allah maɗaukakin sarki daga duk wata na ƙasa da kuma tabbatar da cewa lazimar siffa ga bayi ita ce na ƙasar ko to sa'an nan da kuma tabbatar da wasu sunaye ga Allah maɗaukakin sarki daga cikin waɗannan sunaye akwai al'ali wannan suna shine in ka cire alifin da lamun zai koma aliyu to ya halatta duk wani suna na Allah maɗaukakin sarki da ake ce mishi in an cire alif da lamun din dan an gaya wani babu komai al-ghani to sunan Allah ne to ghani to wannan za a iya sa wani haza ghaniyun wannan mawadaci ne amma haza al-ghaniyu wannan shine al-ghaniyu Allah kenan to bai halatta a gaya kowa ba haza aliyun wannan aliyu ne amma ba za ka ce haza aliyu wannan shine Allah madaukakin nan ba za ka faɗi haka ba ina fata an gane al'azim wanda yake shine babba al'alim shine masani alkhabiru shine mai ba da labarin abin da duk bayi suke ainihin aikatawa almudabbir Allah shine ke jijjuya al'amura alkabiru Allah shine mai iko as-sami' Allah shine mai ji albasir Allah shine mai basira al'ali malai sake maimaita wannan kalmar al'aliyu dai maɗaukaki alkabiru wanda yake babba to kuka dubi waɗannan sunayen baki ɗayansu idan ka faɗe su ga Allah maɗaukakin sarki sun zama siffa sun zama suna gare shi idan ka faɗi wasu daga cikinsu kuma to suna siffanta wasu bayi ne to a babi na ainihin wato kiran Allah maɗaukakin sarki to ba a kiran Allah da sunan da ake kiran wasu bayi kamar yadda kuma ba a kiran bayi da wasu sunaye da ake kiran ainihin Allah maɗaukakin sarki to sai dai yanzu ya zamu da wannan ka'idar idan muka ɗauko yanzu sunan al'alim al'alim wadda ta shahara ana faɗinta ga malami kaji an ce al'alim al'allama masani mai babban ilimi malamai suka ce ya halatta anan don babi ne na lugha babi ne na lugha ba babi ne na kiran shi da sunan Allah ba wato sanda kake kiran malami kana cewa al'alim ba kana nufin mai suna ne irin sunan Allah ba kana siffanta shi da ɗan gwargwadon abin da Allah ya bashi na ilimi wa ma utitun min ilmi illa qalila to sannan menene bambancin alkabiru da al'azimu al'azim shine mai bunƙasa mai ji isasshe alkabiru kuma fa babba wanda ba ƙarami ba don haka suna da bambanci wancan girma ne na isa da bunƙasa wannan kuma girma ne na cewa shi ba ƙarami ba ne shi ne saman kowa wa annahu kuma shi lallai Allah maɗaukakin sarki sauka arshihil majid yana saman al'arshin shi babba bi zatihi da zatin shi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma kuma yana kowane wuri da ilimin shi wannan bayanin da mai risala ya faɗi jama'a ita ce aƙidar da duk musulmi ya ƙudurce ta kuma ita ce aƙidar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da ita cewa Allah a sama ike da zatin shi menene zati shine da jikin shi amma masaniyar shi fa ta ishi ko ina ko ina ilimin shi yana wuri wannan aƙidar ita ce aƙidar da kusan 'yan bid'a gaba ɗayansu suka yi haɗuwar kai akan ba su amince da ita ba to abin mamaki shine ya zama hatta waɗanda suka yi sharhin risala irinsa alƙabi abu muhammad abdulwahab da ya zo sai da ya musun wannan kalma hal ma yake inkari inkari ya kai yake cewa mai yiwa ma wani ne ya dasa ta ya saka ta a cikin risala wannan yana nuna gaba ɗaya duk ilimin alƙabi abdulwahab ashe bai da kyakkyawar masaniya ma game da haƙiƙanin mai risala don mai risala wani mutum ne wanda ya shahara da yaɗa wannan aƙidar a ƙasarsu da kuma ɓangarorin duniya kamar yadda ibn taymiya ya shahara da wannan aƙida ta shi to yanzu misali a zo da aƙida Allah ɗaya ne yana sama ilimin shi ya ishi ko ina a cikin littafin ibn taymiya sai ka zo kana tsarkake ibn taymiya daga wannan magana ko kuma a nan Najeriya a ce a cikin littafin Abubakar Gumi ya ce shan rubutu bid'a ne buru da laya bid'a ne sai ka ce ka wannan ba irin maganganun shi bane wannan makirci ne aka saka mishi kaga me yake nunawa baka san shi ba saboda duk wanda ya san risala ya san wannan aqida ce ta risala kuma wannan aqidan mai risala ce lallai Allah yana saman al'arshi kamar yadda ayoyi da hadisai tabbatattu suka ainihin tabbatar da haka amma ilimin shi fa ya ishi ko ina faɗin haka shine kadai sunna wadda za ta daidaita ainihin ayoyi da suka zo mabambanta da kuma ainihin hadisai waɗanda suka zo suna tattauna wannan ainihin ƙabiyya Allah madaukakin sarki ya taimaka sai ce khalaqal insana Allah ma halicce Allah madaukakin sarki ya halicci mutum khalaqal insana Allah madaukakin sarki ya halicci mutum wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma Allah yana sane da abin da ke kai da komowa a cikin ainihin zuciyar shi mutum ɗin wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah shine mafi kusanci ga bawa ko kuma ga mutum fiye da jijiyar da take gangaro mishi da jini alhablul warid sune waɗannan jijiyoyi waɗanda in ka shafa su a gefen wuyanka kake jin su waɗanda su ne ainihin hanyoyin da jini ke gangarowa daga sama ya taho ƙasa ko kuma daga ƙasa ya tafi sama ya kewaye kwakwalwa wannan jijiyar idan ka rike ta sai ka ji kamar ka rike ranka sai ka ji kamar numfashi na neman ya ɗauke maka na haka in aka so kashe mutum aka shaƙe wuyan shi kafin wani ɗan lokaci ya mutu kenan wannan yana nuna kusancin da ran ɗan adam yake da shi ga wannan jijiyar ko to Allah ya fi ka kusanci ya kai ɗan adam fiye da wannan zuciyar ya fiye da wannan ainihin wato jijiyar shine khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah madaukakin sarki ya ainihin wato halitta mutum kuma yana sane da abubuwan da ke kai da komowa a cikin zuciyar shi wa huwa shi Allah din aqrabu ilayhi min hablil warid ya fi ainihin wato mutum kusanci fiye da jijiyar da take gangaro mishi jini wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai faɗi illa wa alamuha sai da Allah ya san shi wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata kwaya da ke cikin duhwai na ƙasa wala ratabin babu wani ɗanye daga cikin halittun Allah wala yabisin babu wani busasshen abu daga cikin halittun Allah illa fi kitabin mubin sai da ya kasance yana cikin littafin Allah mai bayyana dukkan al'amura. Amal arshi stawa akan al'arshi Allah ya daidaita wa amal mulki ihtawa sannan kuma Allah ya tattaro mulki walahul asma'ul husna Allah shine yake da sunaye kyawawa wa sifatul ula da kuma siffofi maɗaukaka lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi Allah bai taɓa gushewa ba da dukkanin siffofin shi da sunayen shi duk wani suna naka to za a waye gari wata ran ka gushe daga wannan sunan duk wata siffa ta ka za a waye gari wata ran ka gushe daga kanta da kai saurayi ne in aka ɗebi shekara hamsin akan wannan samartaka aka zuba ka zama me ka zama tsoho kaga suna ya canza ko sannan a dubi siffar jikinka ta canza daga da ko bata canza ba ta canza to Allah maɗaukakin sarki bai taɓa gushewa ba duk wani suna nashi yana nan dindindin duk wata siffa tashi tana nan tabbatacciya ce ta'ala an ta kuna sifatuhu makhluqa Allah ya fi ƙarfin siffofin shi a ce sun zama halittattu ne wa asma'uhu muhdasa sannan Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin a ce sunayen shi fararru ne dukkanmu nan sunayen mu fararru ne akwai inda suka fara akwai sanda suka fara akwai sanda babu su to Allah maɗaukakin sarki sunan shi ba fararre bane ba daga baya aka same shi ba dama can haka yake kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi Allah ya yi magana da annabi Musa da magana shi wadda ita magana tashi siffa ce ta zatin Allah maɗaukakin sarki don haka magana Allah siffa ce daga cikin siffofin shi la khalqun min khalqihi maganar Allah ba halitta bace daga cikin ainihin halittu wata jammalil jabali Allah ya bayyana ga dutse fasara dakkan sai ya waye gari ya rugurguje min jalalihi saboda girman Allah wa annal qur'ana kalamullahi kuma lallai qur'ani magana Allah ce laifa bi makhluqin qur'ani ba abin halitta bane fayabida balle a ce an rasa shi duk abin da yake halitta ne ana neman shi a rasa saboda me saboda ya mutu ko ya ƙare wala sifatan li makhluqin kuma qur'ani ba siffa ce ta abin da aka halitta ba fayanfada balle ya ƙare wal imanu shi kuwa imani bil qadari ana yadda da abin da yake kaddara ne khairihi wa sharrihi na alherin shi da na sharrin shi hulwihi wa murrihi mai zaƙin shi da mai ɗacin shi wa kullu zalika qad qaddarahu Allah rabbuna duk waɗannan za su zama haƙiƙa Allah ubangijin mu ya riga ya kaddara su wa maqadirul umuri biyadihi kaddarawa al'amura gaba ɗaya a hannun Allah suke wa masdaruha an qada'ihi sannan kuma mafitar komai to daga cikin hukuncin Allah ne wato komai ka gani to daga hukuncin Allah ne alima kulla shay'in Allah ya san komai qabla kaunihi kafin wannan abin ya kasance fajara ala qadrihi dan haka sai zama abin yana gudanuwa ne a bisa kaddarar shi la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu babu wata magana ko wani aiki wanda zai kasance daga wani bawa daga cikin bayan shi sai da Allah ya riga ya hukunta shi wasa baka ilmuhu bihi kuma sai da ya zama ilimin shi ya riga da haka ala ya alamu man khalaqa lallai Allah yana sane da wanda ya halitta wa huwa latiful khabir shine mai tausasawa mai ba da labari yudillu man yasha'u Allah na batar da wanda ya so fa yakhdhuluhu bi adlihi sai ya tabar da shi da adalcin shi wa yahdi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so fa yuwaffiquhu bi fadlihi sai ya datar da shi da falalar shi fa kullun kowa da ka gani muyassarun abin sauƙaƙewa ne bi taysirihi da sauƙaƙewa Allah ila ma sabaka min ilmihi zuwa ga abin da ya gabata na ilimin Allah wato duk wanda kaga yana aiki to yana yin aikin ne a bisa yadda Allah ya sauƙaƙe mishi a bisa haka Allah ya tsara mishi wa qadrihi da kuma tsarin Allah min shaqiyin aw sa'idin na dan wuta ne ko kuwa mai arziki ne wato abin da wannan magana take nufi duk wani wanda kaga ya bata to adalci ne na Allah haka Allah ya tsaga kuma wannan daidai ne amma shi ga haƙƙin shi ya taɓe amma shi ga Allah fato ya yi daidai shine ya yi adalci sannan duk wanda ka gan shi ya shiryu to ya shiri ne akan haka Allah ya so ba wai shi ne ya fi ƙarfin Allah ko kuma saboda yana da wayo ko yana da ilimi ko yana da wata daraja shi yasa Allah ya shiryar da shi ba don haka dacewa ce da falala Allah sai gode wa Allah sai malam ya ce domin kowa ka gani da wanda yake yin kafirci wanda yake yin imani sai ka ga mai yin kafirci kafirci yana da sauki gare shi ko to an sauƙaƙe mishi kafircin ne domin ya tabbatar da kaddara Allah a kan shi don haka bai jin wahalar kafircin a yanda mai imani kuma yake yin imani shi kuma bai jin wahalar imani shi kuma an sauƙaƙe mishi ne don ya tabbatar da kaddara Allah shine ranar lahira ya waye gari ya je aljanna to jama'a wannan shine matanin karatunmu na yau za mu karanta shi gaba ɗaya ni da ku idan lokaci ya ƙure in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu biyo baya ɗaya bayan ɗaya waɗanda ke buƙatar mu biyo bayan su da ayoyi da hadisai da maganganun malaman na farko kamar matsala Allah a sama yake to za mu mata haka insha Allah ta'ala dan haka bismillah wala yuhituna bi shay'in min ilmihi wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم
ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء bayi ba sa kewaye komai na ilimin Allah bayi ba sa kewaye komai na ilimin Allah illa bima sha'a إلا بما شاء sai da abin da Allah ya so إلا عند الله يسوع wasi'a kursiyuhu samawati wal arda ويا كرسيه السماوات والأرض kursiyun Allah ta ishi sammai da ƙasa كرسيه ألا تأتي سمي لك wala ya'uduhu hifdhuhuma ولا يعوده حفظهما kiyaye su baya gagara shi يا يسوع يا كبرش wa huwa al-aliyyul azim وهو العلي العظيم Allah shine madaukaki kuma babba ألا شيء مدوكتي مربع al-alimul khabir العالم الخبير masani mai bada labari الذي بعد العباد al-mudabbirul qadir المدبر القدير mai iya jujjuya al'amura mai iko الذي يجدك الأمر أمريكه as-sami'ul basir السميع البصير mai ji mai gani الذي يجد al-aliyyul kabir العلي القدير madaukaki kuma babba مدوكتي مربع wa annahu fawqa arshihil majid bi dhatihi وأنه فوق عرشه المجيد بذاته kuma lallai Allah yana saman al'arshin shi babba da zatin shi waɗanne Allah yana saman al'arshin shi babba da zafin shi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi amma yana ko ina da ilimin shi amma yana ko ina da ilmin shi khalaqal insana khalaqal insana Allah ya halicci mutum Allah ya halicci mutum wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma yana sane da abin da ke yawo a cikin zuciyar mutum kuma yana sane da abin da ke yawo a cikin zuciyar mutum wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusanci fiye da mutum fiye da jijiyar da ke gangaro da jini Allah ya fi kusanci da mutum fiye da zuciyar da ke yawo da jini wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid وهو أقرب إليه من حبل الوريد Allah yana kusa da shi fiye da jijiyar da ke gangaro mishi da jini Allah yana kusa da shi biyar jijiyar da ke gangaro mashi da jini wa ma tasqutu min waraqatin wa ma tasqutu min waraqatin babu wata takarda da babu wani ganye da zai faɗi babu wani ganye da zai faɗi illa ya'lamuha illa ya'lamuha sai da Allah ya san da shi sai da Allah ya san da shi wala habbatin wala habbatin fi zulumatil ardi fi zulmatil ardi babu wata ƙwaya a cikin duhwan ƙasa babu wata kwaya a cikin dukkan kasa wala ratabin wala rasabi wala ratabin wala rasabi babu wani ɗanyen abu babu wani danyen abu wala yabisin wala ya bisu babu wani busasshe babu wani busasshe illa fi kitabin mubin illa fi kitabin mubin sai da ya kasance a cikin littafi mabayyani sai da ya kasance a cikin littafi mabayin alal arshi stawa alal arshi sawa alal arshi stawa alal arshi sawa Allah ya daidaitu akan al'arshi Allah ya daidaitu a kan al'arshi wa alal mulki ihtawa wa alal mulki sawa kuma Allah ya tattaro mulki kuma Allah ya tattaro mulki lahu wa lahul asma'ul husna wa lahul asma'ul husna dan ka ai kuskuren fahimta jama'a abinda ake cewa alal arshi stawa Allah ya daidaito akan al'arshi amma kuma duk mulkin ko ina yana tattara a ƙarƙashin shi ne kar ka ɗauka dan ba a ce yana kan kaza ba bayi da mulki akan kaza kar ka ɗauka kawai al'arshi ɗin da ya daidaito akan ta a'a Allah madaukakin sarki ya daidaito saman al'arshi to amma duk wani mulki da mallaka da iko kuma fa to yana tattara a ƙarƙashin shi ne walahul asma'ul husna وله الأسماء الحسنى Allah yana da kyawawan sunaye ألا يدعى رسوله wasifatul ula والصفات العلى da siffofi maɗaukaki تسبح بملكه lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi لم يزل بجميع صفاته وأسمائه Allah bai taɓa gushewa ba da dukkan siffofin shi da sunayen shi ألا يتبع شيئا فتلك الصفوف يشرسون عليه ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa تعالى أن تكون صفاته مخلوقة Allah ya fi ƙarfin siffofin shi su zama halittu ne ألا يعرف الصفوف يشرسون عليه wa asma'uhu muhdasa وأسماؤه مقدسة ko sunayensu su zama fararru ne وسنة يشرسون عليه kallama Musa bi kalamihi كلم موسى بكلامه kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته kallama Musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته Allah ya yi magana da annabi Musa da maganar shi da take siffar zatin shi ce لا علم لنا بأن موسى لم كان شيئا كثيرا ذاته شيء la khalqun min khalqihi لا خلق من خلقه ba halitta daga cikin halittun shi ba فحلت عليهم عن التجربة wata jalla lil jabali وتجلى للجبل kuma ya bayyana ga dutse ويا بين بدوه fasara dakkan min jalalihi فصار دكا من جلاله sai dutsen ya zama gari saboda girman Allah ليس سيد مكاني سوى بجرم الله wa annal qur'ana kalamullahi وأن القرآن كلام الله kuma lallai qur'ani magana Allah ce ولن القرآن وكلام الله laisa bi makhluqin fayabida ليس بمخلوق فيدينا ba halitta bane balle ya ƙare ba halitta ba ne balle ya tsare wala sifatan li makhluqin fayanfada wala sifatan da makhluqin bayan fada ba kuma siffa bane ga wata halitta balle balle a neme shi a rasa ba wani tsuntsawa ne da wani halitta balle a neme shi a rasa wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi wal imani bil qadar khairihi wa sharrihi yadda da kaddara ta alheri da ta sharri yadda da kaddara ta alheri da ta sharri wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi wal imani bil qadar khairihi wa sharrihi yadda da kaddara ta alheri da ta sharri dole ne yadda da kaddara ta alheri da ta sharri dole ne hulmihi wa murrihi shirri wa murri mai zaƙi da mai ɗaci zaki da mai tashi wa kullu zalika qad qaddarahu Allah rabbuna وكل ذلك قد قدره الله ربنا duk baki ɗaya Allah ubangijinmu ya ƙaddara su فإذا الله أبنجده لا قدر نفسه wa maqadirul umuri biyadihi ومقادير الأمور بيده tsarin al'amura a hannun Allah suke فأن الأمر عن خلاصه wa masdaruha an qaba'ihi ومصدرها عن قضائه wa masdaruha an qaba'ihi ومصدرها عن قضائه kuma dukkan al'amura daga hukuncin Allah suke وتلك الأمر لحكم خلاصه alima kulla shay'in qabla kaunihi علم كل شيء قبل كونه Allah ya san komai tun kafin faruwar shi Allah ya san komai tun kafin faruwar shi fajara ala qadrihi fajara ala kadri sai yake gudana a bisa tsarin Allah sai yake gudana a bisa tsarin Allah la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun la yakunu min ibadihi qawlun wala amal babu wata magana ko aiki da ke fitowa daga wani bawa babu wata magana ko aiki da ke fitowa daga wani bawa illa wa qad qadahu illa wa qad qadahu sai da ya zama ya hukunta shi sai da ya zama ya hukunta shi wa sabaqa ilmuhu bihi wa sabaqa ilmuhu bihi kuma ilimin Allah ya riga ya da faruwar haka kuma ilmin Allah ya riga ya faruwa haka ala ya'lamu man khalaqa ألا يعلم من خلق wa huwa al-latiful khabir وهو اللطيف الخبير Allah ya san mai halitta ألا يعلم من خلق shine mai tausasawa kuma mai bada labari شيء من توسعه ومن بعد الأعمال yudillu man yasha يذل من يشاء Allah na batar da wanda ya so ألا نعبد ومن يسوء fayakhzuluhu bi'adlihi ويقوله بعلمه sai ya taɓar da shi da adalcin shi ليتعبد شيء هذا الجيش wa yahdi man yasha ويهدي من يشاء Allah na shiryar da wanda ya so ألا نشرية ومن يسوء fayuwaffiqahu bi fadlihi ويوفقه بفضله sai ya datar da shi da falalar shi ليتعبد شيء فلا شيء fa kullum muyassarun bi taysirihi وكل ميسر بتيسيره kowa an sauƙaƙe mishi da sauƙaƙewar Allah هو عن سوقه مشي لسوقه الله ila ma sabaka min ilmihi إلى ما سبق من علمه zuwa ga abin da ya gabata na ilimin Allah وأبعد ما يتبادل علم الله wa qadrihi وقدره da ikon Allah علم الله min shaqiyin aw sa'idin من شقي أو سعيد min shaqiyin aw sa'idin من شقي أو سعيد matsiyaci ne ko mai arziki وسيأتيه قوم أرضه to bari mu karasa don yana fassara la ilaha illallah ne bari mu karasa daidai inda ya karasa fassara wannan ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد Allah ya fi ƙarfin a samu abin da baya nufi a cikin mulkin shi Allah ya karfin hada abin da baya nufi a cikin mulkin shi aw yakuna li ahadin anhu ghinan akwai ahadin an kuminan ko kuma wani ya wadatu daga gare shi ko kuma wani ya wadatu daga gare shi aw yakuna khaliqun li shay'in aw ya kuna khaliqun li shay'in ko kuma wani ya zama mahaliccin wani abu ko kuma wani ya zama halicin wani abu illa huwa illa huwa sai shi Allah sai shi Allah rabbul ibad rabbul ibad ubangijin bayi ubangijin bayi wa rabbu a'malihim wa rabbu a'mali kuma ubangijin ayyukansu kuma ubangijin ayyukansu wal muqaddiru li harakatihim wal muqaddiru li harakatihi wanda ke tsara kaiwarsu da komowarsu wanda ke tsara kaiwarsu da komowarsu wa ajalihim wa ajalihim da ajalinsu da ajalinsu alba'ithur rusul alba'isun rusul mai aiko da manzanni mai aiko da manzanni ilaihim ilaihim gare su gare su li iqamatil hujjati alaihim لإقامة الحجة عليهم dan tsayar da hujja a kansu فكيف حجة أنفسهم to alhamdulillah in Allah ya kai mu zuwa mako mai zuwa za mu tattauno matsalolin nan kamar da na fara ishara matsala akan fauqiyya ta Allah maɗaukakin sarki sai kuma bayani dangane da ilimin kaddara ina wanda malam yawaita magana a kai sai kuma bayani dangane da aiko da ainihin manzanni da Allah ya da kuma hikimar daga cikinta akwai tsayar da ko kuma yanke hujja da hamzari ga ainihin 'yan adam da aljanu na'am Wa alaikum salam. na'am
وهو اللطيف الخبير eh an fassara وهو اللطيف الخبير da cewar fasarar da yamma ne muke so a tsari mai tausasawa al-latif Allah mai tausasawa ne al-khabir mai bada labari na'am eh eh wato maganar magana ɗaya ce gaba ɗaya amma sai Allah maɗaukakin sarki yake gabatar da ita kamar waye ne akan shi bane ala ya'lamu man khalaqa yanzu nan a ce Allah bai san wanda ya halitta ba yanzu nan a ce Allah bai san wanda ya halitta ba to bari ku ji in kuna ganin bai sani ba to bari ya faɗa muku wa huwa latiful khabir wanda ya halitta shine al-latiful khabir wato abinda maganar asali ayar in ku koma ku bincika surar makka ce don uslubi ne makki uslubi ne da ke tabbatar da mahalicci ga waɗanda suke musu yanzu da kuka je kuna bauta wani ba Allah ba kuna ce Allah bai san cewa shi ya halice ku ba to shi ya halice ku don haka shi ya cancanta ku bautawa na'am wa alaikum salam kuma ita igilar kwallon da aka na'am wannan kamar igilar kwallon da aka yi na'am eh na'am ita wani ya ɗauko wannan babu nashi ya tura a kan wannan su a dama mana a dama mana yawa ba abu ne irin na yan duba ba da yan sihiri sai ka ji an ce maka eh, kana jin kana jin wata murya sai ka ce kana jin wata murya eh shikenan wani kato ne ya zauna yana ke makala murya sai a ce aljani ne ko mala'ika yake magana abu ne na haɗin baki kawai ai ita ce asali ta subarnabas tana nan ne eh, yanzu akwai ta tana nan akwai ta tana nan akwai ta gata muna da ita a makarantar nan the gospel of barnabas tana nan
inda ma sharrin kiristocin ba su yarda da ita ba kuma gata the gospel of barnabas wannan ita ce asali zaka ji suna annabi muhammad karara a cikinta karara zaka ji suna, suna bayyana and when muhammad shall come idan muhammad ya zo karara zaka ji ana faɗin suna annabi muhammad a cikinta to amma kuma sai su ce ba su yarda da ita ba ina fata an gane religious answer na'am eh, ubangijin ayyukansu wato duk aikin da bayi ke halittawa ubangijin ne ubangiji ne yayi ba eh, ina dan zuwa ina dan zuwa duk aikin da bayi ke aikatawa ubangiji ne ya halicci ayyukan raddi ne ga aqidar mu'tazila ba mu zo mu ƙara bayani wato akwai mu'tazila da ke cewa in bawa ya aikata alheri in bawa ya aikata alheri to Allah ne ya halicci alherin idan kuwa bawa ya aikata sharri to shi ya halicci sharrin kina yanzu sun tabbatar da cewa Allah mahalicci ne bawa ma mahalicci ne to shine malam ya hada ya ce a wa rabbu a'malihim ubangijin duk ayyukansu duk aikin da bawa ya Allah ne ya halitta sai dai kuma Allah baya son sharri na malam eh shine lauhul mahfuz ake nufi cewa duk abin da bayi suke aikatawa dama wannan abin yana nan a cikin littafin Allah wanda yake bayanin abubuwa karara na'am wa alaikum salam na'am eh ana fassarawa ne ga ainihin wato don mutane su fahimci menene al'amarin amma al'arish abin dai da ake fassara da shi shine inda Allah madaukakin sarki yake zaune alkursi inda yake aza kafafuwan shi na'am eh na'am bayanin shi ne shi ne a kokarin abin da ake kokarin a kawar din kenan ce sa aka ce yana ko'ina da ilimin shi amma yana sama da zatin shi yana sama da zatin shi kaga ɗaya ne kenan amma ilimin shi fa ya ishi ko ina yanzu misali kwakwalwarka ko zuciyarka kwaya ɗaya ce amma kuma ka zuba kuɗi dubu biyu a nan aljihunka na dama a nan ka zuba naira hamsin a nan kuma ka zuba naira ɗari biyar kaga kwakwalwarka ko zuciyarka guda ɗaya ce amma kuma tana tuna da abin da ka sa a nan tana tuna da abin da ka sa a nan tana tuna da shi ne sanin kenan yanzu sanin ya karkasu amma tare da kwakwalwar da take dauke da sanin fa ba ɗaya ce to wannan kawai ne maka misali ne da zai kusanto maka da tunani ba iya misalta al'amari game da Allah abinda ina dan zuwa abinda asalin magana take nufi shine ka kudurce Allah yana da kammala shine guda ɗaya ne kuma ya daidaitu saman al'arshi amma kuma ilimin shi na kaiwa ko ina saɓanin halittu halitta guda ɗaya ne yanzu muna nan da kai baka san me yake faruwa gidanka ba shagonka baka san me yake faruwa ba baka san me yake faruwa a garinku ba to ba haka Allah yake ba Allah yana saman al'arshi amma ilimin ya ishi ko ina to ita wannan aƙidar dama ana tsayawa ana bayanin ta ƙararren haka don ta kawar da waccan aƙida ta cewa Allah yana ko ina da zatin shi ina fata an gane domin lazimin wannan aƙida shi ne ana ƙoƙarin karkasa Allah maɗaukakin sarki kenan wanda kuma wannan aƙida ita ce aƙidar wahadatul wujudi a fakaice na'am wa alaikum salam kirista eh su ne suke takawa ma su ne suke takawa kwarai da gaske shine ƙoƙarin kawo wasu irin tunani domin canza ainihin addinin daga yadda asali ya zo a waye gari ya zama wani abu daban na'am haka suke buga shi ne asali daga baya ne suka ɗan zo su nemi shi ado irin haka amma haka suke buga shi ƙwarai da gaske alaikum salam ba website ne na faɗi ba na ce google kawai google search engine ne wato fage ne na nema in ka je ka sa kawai the conference of nicaea kawai the conference of nicaea shikenan kawai za ka ga ya fara ya ɗibo maka shi na nicaea din nan zan iya tuno spelling kuwa eh ina ga ny ny ser ko sa zai zama domin asali ba kalmar turanci ba ce so tunda ba kalmar turanci ba ce kaga ta danganta yadda masu ita suke rubuta ta amma dai in ka sa ita kwamfuta in ma in ma kayi kuskure za ta ce maka ko dai kana nufin kaza sai ka ce mata eh sai ta lalubo maka na na eh masu ainihin wato siffanta shi ba sa iya kaiwa iyakar siffanta shi wato duk yadda za ka siffanta shi to ba za ka iya kaiwa yadda yake ba shi ne muka ce don haka sai ka siffanta shi da abin da ya siffanta kan shi kawai ko kun fahimta jama'a idan mutum ya ce maka wane eh ina jin yunwa in ka je me zaka siffanta shi da ita ga mutane yunwa idan ka je ka ce zaka ɗauki wata kalma taka ka siffanta shi da ita to za ka yi kuskure don haka faɗi yadda ya faɗi to balle Allah maɗaukakin sarki na'am e kiyaye sammai da ƙasa baya gagara Allah amma yanzu kai gidanka yana yana gagara ka kiyayewa domin wani ƙwaro yana nan ya nema ka makirce a wata katanga baka sani ba sai ran da ta faɗi kaga ashe ka kasa kula da gidan ke to amma Allah kuwa babu wani bangare na sammai ko ƙasa wanda yake gagara shi kula da su na'am na'am na'am
akwai su da aka ce transport wanda aka ce shi kuma wanda ne ya ƙarin musulmi a lokacin to ai shi din ne to ai shi din ne su waye musulmi a lokacin su ne mabiya annabi isa shi kuma wannan ce mishi saint paul shine kiristoci ne suke ce mishi saint kamar yadda yanzu yan tijjaniya ne kawai ke cewa tijjani wali amma ka ga mu ba mu cewa tijjani wali saboda haka in ka ji kalmar saint to ka yadda kenan don ma'anar saint wali duk kirista na gari wanda ya san menene addinin annabi isa baya cewa ainihin wato paul saint domin gashi dan ta'addan ya zo ya rikita musu addini ne don haka duk duniya a yau jama'a babu rudaddan addini irin addinin nasara addini ya gama ruda ya gaba daya Allah ya kiyaye ba mu saurara anan jama'a saboda yadda lokaci ya kure muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah